jama'a akwai wani abu da za mu bayani saboda mu tsawatarwa da jama'a akan irin abin da ya zo yanzu ake fama da shi na wato shaye-shaye har musulmi suka kai ga zamar da giya wato kamar wani abincinsu na marmari har ko taro za a yi ana ganin in ba giya a gurin wannan taron fa kamar bai yi bane mutum ya san giya da ake cewa giya haramun ce ka san idan an ce giya haramun ce mutum zai ɗauki haramcin wani iri ne ka san abu in aka ce ba kyau musulmi kan ɗauki wannan ba kyau kamar ɗan abu ne ɗan ƙanƙani to bari ku ji magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan a cikin alqur'ani ubangiji ya riga ya faɗa ya ce ya ayyuhal ladzina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ashe ka ji in mutum bai daina shan giya ba Allah ba zai sa shi aljanna ba kuma zala ya tace mana abin da wannan aya take nufi da wannan abu da annabi ubangiji ya aiko da shi wato aka ce ruwaya anan nabi sallallahu alaihi wasallama an karɓo hadisi ga annabi Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi yace ka gani la'ala Allahu da kamra Allah ya tsine wa giya wa bayi hada wanda yake sai da giya me sai da giya Allah ya tsine masa albarka wa sharibiha Allah ya tsine wa wato me shan giyar shi kansa wa mushtariha da wanda aka aika aka ce so giyar kana da mai gidanka ko ubanka ko uwarka sai ce ta yi ka son giya dan yi maka hanyar samu sai ka kai ka je ka so giyar to Allah ya tsine maka albarka abu tara ne aka tsinewa har da amalanke wacce aka ɗauka har da teburin da aka ɗora har da wannan tambulan da aka zuba har da itacen da aka matsu har da tukunyar da aka dafa manzo Allah ya ce duk Allah ya tsine musu albarka in dai giya ce ba shi sa ka ga yanzu giyar da sara yawan ta ta ba ai wannan giya ta ruwa da ta kwalaba da ta hatsi ba ita kadai ce giya ba ba ita kadai ba ce yanzu haka mutane na cikin giya ba sani ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yace kullu muskirun fa huwa haramun ko dukkan abin da yake zai sa hankalin mutum ya juya to wannan abu haramun ne wa kullu muskirun khamr dukkan abin da zai sa hankalin ka ya juya sunan sa giya ka gani kullu ma khamara da aqala fa huwa khamr duk abin da ya juya hankalin mutum sunan sa giya ashe yanzu ka ga giya ake tiya ba suna ba to akwai shaye-shaye suna nan waɗanda in ka sha su da yawa sai hankalin ka ya juye to kaga wannan abin shi ma sunan sa giya amma mun mai da shi wai abin marmari ka gani Allahu akbar warwaya an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an karɓo hadisi ga manzo Allah Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi Allah hukana shine yace yuhi sharibu da kam ana raya wanda yake shan giya yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama ubangiji zai tashi mashayin giya muswaddan wajahu fuska ta baki irin ka bayan tukunya mashayin giya haka zai tashi ranar tashin alqiyama muzriqatan ainahu idansa a warwaje kamar za su faɗo ƙasa mun da li'an lisanahu harshensa kuma ya zazzago ina taka abinsa harshen gashi nan ya biyo ta kan ƙirjinsa Allahu akbar eh yasilu bi saqihi mislu dami wato wani abu na gudana tun daga bakinsa yana kwarara wato har zuwa idan sawunsa abin ko yadda yake kamar kamar jini ne yake kwarara me isa Allah ya masa haka ya'rifuhu nasu yawmal qiyamati dan mutane su zai dai a rika yawo da shi a tare a kiyama ana wale kenan mashayin giya a duniya harshen sa kamar ya faɗi idan sa kamar ya faɗi baki irin fuskarsa ga miki kuma ruwa irin na jambo yana kwarara a jikinsa saboda laifin shan giya ka gani maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa la tusallimu alaihi duk mutumin da ka san yana shan giya in ka je ka kai masa salama musulmi in dai ka tabbatar mutum ya shan giya ka same karka ce salamu alaikum komai malantarsa dan duk kirkinsa bai kai ga annabi ba tunda annabi ya hana ku ka yarda da magana annabi karbi da shi ka gani bayan wannan kuma wato shi mashayin giyan nan da aka ce kar a yi masa sallama wala taquduhu idza mariza in ka ji mara mai shan giya an ce yana rashin lafiya karka je gaishe shi har ya gama ciwon sa karka sake ka je ka ce na zo in duba ka ka gani wala tusallu alaihi idza mata yayin da aka ce mashayin giya ya mutu bai tuba ba kar mutumin da ya imani da Allah ya je sallar gawarsa kar ku je sallar gawarsa inji manzon Allah ka gani ba haka ba fa innahu inda Allah subhanahu wata'ala ka abidul wasani domin wanda ya mutu yana shan giya bai tuba a wajen Allah daidai suke da mai bautar gunki wato da wanda ya sassaka gunki baya sallah baya azumi kullun ya zo ya sunkuya ya bai da gunkin ya ce yau ina son ka taimake ni da kaza itacen nan ko dutsen nan ko hoton nan ko kuma yau ka sauwaƙe min kaza kullum ko ya masa yanka kuma ba ruwansa da addini to da shi da mashayi biya daidai suke Allah kiyaye mu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah mai tsira da aminci yace kullu muskirun khamr duk abin da yake sa maye sunansa giya wa kullu khamrin haramun duk abin da aka ce giya ne kuma ya haramta ga musulmi kamar sharibar kamra fi duniya wanda ya sha giyan nan ta duniya haramahu Allahu alaihi khamrul lafiyati bil jannati Allah zai hana masa shan giyan lahira wacce take sa nutsuwa ta sa lafiya ta sa hankali wa qala sallallahu alaihi wa sallam maza Allah tsira da aminci ya tabbata gare shi yace salasatul la jiduna rihal jannati mutum uku wato ba za su ji karshen aljanna ba ma bare su samu shiga cikin ta wa inna riyaha yushamu min masirati khamsatu amin hamsu mi'at amin ga shi ko ƙarshen aljanna wato daga aljanna ɗin aka dinga tafiya kan a ƙure iya inda ƙarshen ta yake zuwa tafiya shekara ɗari biyar ne amma akwai waɗansu mutane uku da ƙarshen ma Allah ba zai yarda su ji ba Allahu akbar su wane ne maza Allah yace mudminu kamrin da mai dafa giya wa aqil walidayhi ka gani da kuma wanda yake wato ya guje wa uwarsa da ubansa ya tafi wani guri har suka mutu ko har ya mutu bai je sun yi sulhu da uwar da uban ba kuran ta alƙiyama ƙarshen aljanna ma ba zai ji ba wanda ya bar iyayensa jama'a wanda ya san yana da uwa da uba a wani gari maza ya je ya nemi sulhu da su kada su mutu bai je ba kar ya mutu ba su sadu ba kun ji ƙarshen aljanna ma ba zai samu ba komai ibadarsa wa zani in lam yatub haka wanda ya mutu yana zina bai tuba shi ma ba zai ji ƙarshen aljanna ba Allah kiyaye wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi yace ya kuraji sharibul khamri min qabrihi an tanu min jifati wato mashayin giya zai tashi daga kabarin sa ran tashin alkiyama doyin da yake yi a taron tashin alkiyama gara mushi da shi wal kuzu mu'allaqun fi unuqihi sannan kuma ga ludayi wato irin kofin nan a rataye a cikin wuyarsa an rataya masa wal qadan bi yadihi sannan ga ƙwaryar giyar kuma za a tashi da alamar ta hannunsa wayam na ubihi jilduhu hayyatu Allah ya buɗe fatar jikin mashayin giya a zamar da ita kwaroro a raba fatar da ƙashin ta mashayin giya a cika ta malam da hayyatun mucizai wa ƙaribin a cika fatar kuma da kunami ta jiran suna harbin sa Allah kiyaye mu wayal musul alayni min narin a ɗaura masa takalma biyu na wuta ya gali min huma yana ƙonewa da su dimagahu wato har ƙwaƙwalwarsa tana tafarfasa tana ƙonewa wa kuma kabarin huwa ratun min hablin nar kabarinsa kuma zai zama daga cikin wuta har zuwa kabarinsa kan atashi alkiyama ma kaji ran da mashayin giya ya mutu za a buɗo masa kofa daga jahannama ya ta ke tarar da masa azaba a kabarin har atashi alkiyama mutu kan aje hisabi ma Allah ya kiyashe mu da shan giya ka gani sannan kuma bayan wannan qariban min fir'auna wa hamana wutar da za a ajiye shi ga kujerarsa ga ta fir'auna ga ta hamana shi ko yana takama a nan duniya wai yana sallah fa warwai an aisha ta radiyallahu anha an karɓo ruwaya ga nana aisha Allah ya ƙara yarda da ita anin nabi sallallahu alaihi wasallama tace ni naji manzon Allah ya faɗa da bakinsa ya ce man aqa ama sharibar khamra luqmatan mutumin da ya ɗauki lauma tuwo ɗaya ya ba mashayin giya kyauta ko sadaka ya taimake shi sallallahu alaihi wasallam hayyatun wa qaribun ran tashin alkiyama ubangiji kai da ka ba mashayin giya lauma tuwo daya za a rarake fatar ka a cika maka da kunami da macizai kai da ka ba shi lauma tuwo kace wai ɗanka ne ko kananka ne ko wanka ne ko ɗan uwanka ne ko yaranka ne ka kuma san yana shan giya ka ba shi lauma ɗaya to ka ji sakamakon ka za a rarake fatar ka a ɗora maka kunami a lahira a ɗora maka macizai irin na lahira duk wanda ka ji an faɗa fa kuma na wuta ne Allah kiyaye mu ha bayan wannan kuma manzon Allah ya ce wa man qabalahu hajatan wanda ya biya wa mashayin giya bukata ya zo ya rike ka abu ko kyauta ko sadaka ya nemi ka taimake sai ka taimaka mar fa qada anahu ala hadamil islam lalle ka taimake ka ce a rushe addinin musulunci a gaba shi gaba daya jama'a kun ji sharrin giya fa Allahu akbar wa ma aqrabahu wanda kuma mashayin giya ya zo ya ce ka bani bashi ko na kuɗi ko na abinci ko na riga ko wani irin rance dai in ka bashi ko kan ajima ko menene fa kada anahu ala qatal muslimin to kamar ka samu mutum ne yana faɗa kafiri ne ɗaya wannan musulmi ne sai kace da wannan musulmin me ya ku da kafirin nan ya gaya maka sai ka ɗau makami kuka haɗu da kai da kafirin za ku kashe musulmin ku haka zunubin wanda ya ba mashayi gyarance yake Allah kiyaye mu wa man galatahu wanda kuma ya zama abokin zamansa mashayin giya ne ka zama kai musulmi ne kuna hira da mashaya giya in za ku hira sai ku je ku haɗu ku ɗaya da kai da mashayin giya kuna hira hasharahullahu a ama ran tashi alƙiyama kai abokin zaman mashayin giya ran tashi alƙiyama kahu za ka tashi ka san makamu ran tashi alƙiyama ko banda ka kashi ba abin da za a yi kai domin duk inda ya dumu dumu malam baya gani sai a ture shi in an ture shi a bata kansa kuma ka ji abokin hirar mashaya giya la hujjata lahu sannan ba wata hujja da zai ba Allah cewa ga dalilin da yasa na zauna da makayan giya duk abin da kace da Allah ga dalilin da muke zama buɗe muna hira da shi ubangiji ba zai karɓi hujjarka ba tunda ya aiko annabi ya ce a gaya ma karka zauna da shi wa man shariba al-khamra mutumin da aka ga ya buɗe bakinsa ya sha giya fala tuzawwijuhu in ya nemi yarku ko yar uwarku karku bashi in dai ka ji an cewa da na shan giya da yarka da kanwarka da yarka da yar uwarka duk wanda kake da hanya in ya nemi aure karka bashi ya je ya nemi yar mashaya giya yar uwarsa wa in marila fala ta uduhu abadan da zai shekara dubu kuma yana rashin lafiya in dai an san yana shan giya to musulmi ba za su gaishe shi ba wanda ka ga ya je ya gaishe shi munafiki ne dan uwansa Allahu akbar fa wallazi nafsi bi yadihi manzon Allah yake na rantse da wanda numfashi na yake rike da ikonsa Allah kenan innahu ma shariba al-khamra illa man kafara fi tawrat wal injil wal zabur wal furqan yace ba mutumin da zai iya daukan giya ya sha sai wanda ya kafirta al-taura ya kafirta injila ya kafirta zabura yace al-qur'ani kuma ƙarya ne shine zai iya shan giya amma duk wanda bai san al-qur'ani ƙarya bane ya yarda gaskiya ne manzo Allah yace ba zai iya shan giya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar bi jami'i ma anzala subhanahu wata'ala ala jami'il anbiya'i manzo Allah ya daina lissafi yace kai duk wanda kaga yana shan giya bakin abin da Allah ya saukar wa annabawa littafi 114 yace ƙarya ne ba gaskiya a ciki yace sannan ya je sha taba a yi sha giya wa man istahalla eh wa man istahalla hamra mutumin da yace ku giya ma ba haramun bace fa innahu bari'un minni manzo Allah yace ba ruwana da shi wa ana bari'un minhu ba ruwansa da ni ba ruwana da shi wa inna Allah subhanahu wa ta'ala qasama ubangiji mai tsarkaka salauta da ɗaukaka ya riga ya rantse bi izzati wa jalalihi Allah ya rantse da girmansa da buwayarsa yace inna man sharibar kamra fi dunya wanda duk ya sha giya a nan duniya har ya mutu bai tuba ba a ƙashahu yawmal qiyamati Allah zai dora masa musibar ishirwa ran ta kiyama a ƙashan hadidan wato ishirwa mai tsananin gaske wai huraqu fuadahu a rika kone zuciyarsa kuma na ɗanɗana mata azaba wai ya faruju minhu lisanahu ala kadarihi a fitar da harshensa ya koma kan kirjinsa yana lallaga kamar kare wa man kata wa man tarakahu wanda ya bar shan giya li ajalin eh li ajali Allah ya ce wanda ya ji kwana ce giya haramun ce ya daina shan ta inji ubangiji saboda girman Allah ta tsaitahu yawmal qiyamati min khamril jannati ubangiji ya ce zan ba shi giyar aljanna sha ranar tahir kiyama sannan zan zaunar da shi kuma karkashin gadon al'arki bayan ya so sha kallon ya ji an ce haramu ce tube bai jama'a Allah ya sa a bari warwaye anan sallallahu alaihi wasallam an karɓo ruwaya ga manzon Allah Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi yace innal abda shi dai bawan Allah idan shariba shurbatan min al-khamri yayin da ya fara kurbar giya ya haɗiya wato makurwa ɗaya tak in ya kurɓa ta je cikinsa iswar da kalbahu wato giyan nan sai ta je ta rine zuciyarta ta baki kiran kuma kurba ɗayan nan Allahu akbar wa idza shariba samaniyata saniyatan wato in ya kurba ta bi kuma ya hadiya tabarra aminu malakul mauti malaikan mutuwa sai ya ce ba rahama ta ba kai in zan zo daukar ranka za ka dankana ka ji wa idza shariba salisatan in ya kuma hadiya hadiya ta uku tabara min rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai yace tunda ka haɗi giya muku ruwa uku ba ni ba kai ba kai ba cito na duniya da lahira wai za shari baradi atan yayin da mutum ya kurba kurba ta hudu tabara min hafazatu wato mala'ikun nan guda goma sha tara masu yawo da kowane bawan Allah sai ce wannan bawa da Allah ya haɗa mu da kai muke yawo ba mu ba kai Allah mana tsari da kai kuma Allahu akbar wai za shari ba kamisatan in ya kurba ya haɗiya sau hudu sau biyar kuma tabarra minhu jibrilu alaihi salam wato malaika jibrilu sai ce ba ni ba kai Allah ya mana tsari da kai kuma wai za shariba sadisatan in ya sha ta shida kuma tabarra minhu israfilu malaika israfilu shi kuma mai busa kahon nan na tayar kiyama shi ma ya ce ba ni ba kai Allah ya mana tsari da kai wai za shariba sabi'atan in ya kuma sha ta bakwai ta bara ne mu ka ilu malaikan da Allah ya nufe shi da kula da ruwa da arzikin bayi shi ma yace ba ni ba ta Allah mana tsari da kai wai za ta riba saminatan idan kuma ya sha wato har zuwa ta takwas wato malaikun samai da kasai su kuta gare shi in ya sha ta tara malaikun da suke dukka gaba daya su ce ba mu ba kai na cikin sama da ƙasa sannan kuma a rufe kofar rama ba da shi ba kofar aljanna ba da shi ba ran tashin kiyama sai an rufe aljanna kaf kowa na ciki sai gaisha waje daga nan kuma sai a ba mala'ikun azaba su kai shi wuta Allah kiyaye Allahu akbar to gashi nan dai har zuwa ubangiji ya ce rayin da mutum ya sha cikon ta goma sha biyar ne fa ran da mutum ya sha ya kurɓi giya ta kai haɗiya goma sha biyar rannan tabarra amir hujjabbar jalla wa'ala ubangiji shi kansa sai ya ce to ni ba wannan da ni da kai ba ni ba kai ba kai ba rahamata saboda haka ni ba na nufin ka da rahama rahama duniya ka ba ta lahira ko ba za mu sadu ba za ka sadu da rahamata ba haka Allah zai gaya masa ran da mutum ya sha su goma sha biyar bai tuba ba Allah ya kiyaye mu fa qad alaka fi jahannam ma'al muznibina wannan mutum tun da ka ji wannan mutane sun nemi tsari da shi har Allah ya nemi tsari da shi wannan ya halaka kenan cikin wutar jahannama tare da fir'auna da hamana masu manyan laifi wa inna Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji mai girma da tsarkaka ya fi fi jahannama qadahan Allah na shayar da mashayin biya wata ƙwarya a cikin wutar jahannama min narin ƙwaryar kuma cike take da wuta ta saqudu minhu aynahu malai in ya kurbi giyar idan sai ya faɗo ƙasa saboda azabar zafin giyar wutar Allahu akbar sannan kuma naman sa ya zazzage daga jikinsa malam ya zubi a ƙasa ya bar ƙashin kawai kai za sharibahu yayin da ya haɗi wannan giyar kada amahu kayan cikin sa si kace kata malam wa kharaja min duburhi sai kashin kayan cikin kuma saboda azabar wannan giyar ta wutar Allahu akbar wailun li sharibil khamr min ma yaqamin azabillahi subhanahu wata'ala manzo Allah yake azaba ta tabbata ga mashayin giya ga abin da zai haɗu da shi na azabar Allah mai girma da ɗauka wa asma binta zainabun qalat wato ya zo ga sama'u ya zainabu tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tace na ji da kunne na annabi yana cewa man wa qala kamra fi badnihi mutumin da ya kurbi giya ta je ta fada cikin cikinsa ko da misalin kwaya tsinin allura ya tsoma yana musulmi ya tsoma allura a cikin giya da niyya da ya tsoma sai ta tsomo sai tsinin allurar ya rike wannan yar giyar sai hadiya ta fada cikin cikinsa tace na ji manzon Allah ya ce in dai mutum yi haka ka gani lam yaqbalu Allah subhanahu wa ta'ala min hasanatan fa in makasa arba'ina yawman wa lam yatum wa bata wa mata qabla arba'ina mata kafiran kuma in dai mutum giya ta fada cikin sa sau ɗaya tak yana musulmi ya mutu bai tuwa wato ka ji daga ran da ka haɗi giyar wato ko da tsinin allura kamar yadda aka ce din nan wato daga ran nan da sallah da azumi da zakka da kyauta da sadaka da zumunci da alheri gaba ɗayansa daga ran da mutum ya sha giyan nan wato sai ya kwan arba'in Allah bai karɓi ko ɗaya nasa ba a tsakanin kwana arba'in ɗin kuma Allah ya karɓi ransa ya mutu kafiri ko mai ibada su kuma yanzu jama'a ku duba yadda aka mai da giya abinci wahan musulmi ne suke mata gida a zo a sha musulman kuma su je su sha sai mutum ya je ya gama sha ya dawo gida ba dama a ce makafi saboda yana sallah to kaji inda ya sha ta yi kwan arba'in bai tuba ba bakin aikin da yake daga rana sha su zuwa kwana arba'in ɗin Allah bai karɓa ba sannan kuma in ya mutu kan kwana arba'in sun ƙare bai tuba ba wannan mutum ya mutu kafiri ko baya cikin musulmi wa in taba taba Allahu alaihi amma in yaji an ce haramun ne shan giya ya tuba to Allah zai karɓi tubansa wa in ada in ko bayan ya tuba sai kuma komawa kana haƙan alallahi an yasqiya hudi na turjil khibali wato wajibi ne ubangiji ya ce na wajabta a kaina wanda ya tuba da shan giya ya kuma koma yana sha wajibi ne zan shiya da shi taban hibal kalu ya rasulullahi sabai suka ce ya rasulullahi wanne ne taban hibal ya ce musu wato sadidu ahalin nar wa dam wal qahi kaji wanda ya tuba da shan giya sannan ya kuma koma yana sha har ya mutu bai tuba ba kuma ubangiji ya ce wato za a ɗebo jini a ajiye shi sannan a je cikin wuta a ɗebo sulkani wato abin da yake kwarara daga jikin yan wuta wanda in sun ji azaba yake zuba mai kama da in gyambo yayi ruwa an masa kiya yana zuba din nan irin sa za a tara a dafa idan an kawo kuma a tura masa a cikin sa mashayi ya dole isha shi sannan ba shan lafiya bane sai an tafasa shi yayin da yana iya kuma kayan cikin su zube a ƙasa sannan a kuma bashi aikin da za a yi makina a cikin wutar a bashi ya sha in ya sha ga ɗoyi ga wari kayan cikin kuma dan za su fi su zube a ƙasa in sun zube a mayar da su cikin sannan a kuma bashi ruwan iya azabar da za a yi ma a cikin wutar ba fitarwa Allah ya yi jama'a kun ji sharri biya wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu wato abdullahi dan mas'ud babban sahabin nan na annabi yace idza ma ta sharibar kamri idan mashayin giya ya mutu kuka tabbata ga wani musulmi amma kuma mun san shi da shan giya amma har ya tuba bai daina ba har galufu abdullahi ɗan abin ya ce to ku je ku binne shi summa in ba shi kabrahu sannan idan kun binne shi ku dawo idan kun dawo ku koma ku tono kabarinsa ka ji ko mashayin giya kuka san wane yana sallah musulmi sannan yana shan giya kuma gashi yau ya mutu amma bai daina shan giya ba yace to aje a binne shi in kun binne shi ku da kabarin inda kuka binne shi idan kun binne ko a gurin ma ku sake yashe kasar ku tone ku gano shi abdullahi dan abai yake gaya jama'a fa a zamanin fa ya tara fiye da musu wa'azi yace fa in lam tajidu wajahu masarufan an al-qiblati faqtulu Allahu akbar abdullahi da abar yace wallahi in dai mashayin giya ya mutu yana musulmi ne shi ya mutu yana shan giya in kuka binne shi kuka sake tone kabarin a lokacin in baka in ba ku ga an juya fuskar sa ta koma yamma ba yace wallahi na ba ku ne na a zuwa sabi duwan da sharri ashe duk mashayin giya in ya mutu ka ji fuskar sa yamma ake mai da ita wane shi ya dubi gabas ku gani yau yadda aka mai da giya ɗaki ne ake mata mai kyau mai tsada masu shan rana daban masu shan dare daban har akwai wanda suke tsoron mutane ba za su ya ba sai dai kuma ba sa tsoron Allah yanda suka jira hoton din Allah na can a gurin amma sun bi dare wai kar wani ya gansu za su je su yi wa Allah gadara Allahu akbar kun ji duk mashayin jiya sai an binne shi Abdullahi da Abba yace in dai kuka tona ba ku ga fuskar ta koma yamma ba faɗa tuduni a zo a kashe fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama don manzala ya ce idza shariba al-khamru arba'a marratin idza shariba al-khamru arba'u marratin idan mutum ya sha giya sau hudu saki Allah subhanahu wata'ala wato ya shiga cikin fushin Allah kenan wa kataba ismuhu fi sijjini ana rubuta sunansa kuma cikin mazauna wutar sijjini Allah kiyaye mu wato ba abin da ake jira da shi sai mutu akai shi kawai ولا يقبل الله منه صومه ولا صلاته ولا صدقة إلا أن يتوب فإن تاب وإلا فمأواه النار وبئس المصير manzon Allah ya ce idan mutum ya mutu yana shan giya wato ubangiji ya ce wato shan giya sau hudu in mutum ya bai tuba ba ya sha sau biyu bai tuba ba ya sha sau uku daga nan in bai tuba har yana hudu wato kaji dukkan sallar da zai Allah ba zai karba ba dukkan sadakarsa Allah ba zai karba ba dukkan azumin sa Allah bai karba ba sai dai in ya tuba sannan Allah ya karba abin da zai a gaba fa in ta ba to in ya tuba Allah zai karbi tuban sa sannan ya rika karba aikin sa na gaba da zai wa illa in ko bai tuba bayan ya tsaya sa hudun nan fa to fa ma'awahun nar makoma sa fa in ya mutu mutar jahannama ce wannan makoma fa annabi Muhammad yace ta mu na garkuwar kwashayin giya Allah kiyaye mu jama'a wato nesa da giya za mu kwana anan labarin mai shan giya da manzo Allah ya lissafa a kashi hudu ban faɗi ɗaya ba ko a kashi hudu na musibar su ban faɗi ɗaya ba ba shi sa ka gana fara ya tayar ba ga giyar ruwa ga giyar kwaya ga giya gari ma yanzu ma har an ce abin fashin keke ma sha ake shi ma sai a sheka ne dai a yi maye na fara yake so ya ji an ce dukkan muskirin kullum muskirin abu mu abin da zai sa hankalin ka ya juya sunan sa biya ya ku ji sharrin mashani biya kuma Allah kiyaye mu
كل ضروج أن أمرا وهو الله الذي لا
Suratu Rum wannan sura Ubangiji ya ambace ta da sunan Rum shi Rum din nan mutum ne to saboda haka wannan mutum duk zuriyarsa gaba ɗaya na ce musu Rumawa wato har garin ma gaba daya ka sa masa birnin rum shi kuma rum din nan wato ɗane ga annabi ishaqa jika ne kenan ga annabi ishaqa domin isu wanda ike din nan muka yi magana abokin tagwaitakar annabi yaquba to dan wannan isu din wato abokin tagwaitakan yaquba din ne to shi kuma rum din nan da aka yi surarsa guda a nan shi kuma dan isu ne wasu ne isu an ambace shi isu li annahu kana ma yaquba fi badani domin sun zauna tare da annabi yaquba a cikin cikin uwarsu shi yaquba da isu din wato yan tagwaye ka inda kurujihi ma yayin da suka kusa fitowa za za a haife su tarajama sai suka rika jefayyar juna wannan na nufin shine zai fara fitowa wannan na nufi kuma shi zai fara wa arada kullum minhuma an ya karuja kowane ɗaya na nufin shine zai fara fitowa kamar da akhirat tun gaban na karshen fa qala isu sai isun nan yace da li yaquba yace da yaquba din nan abokin tagoitakarsa in lam akaruj qablaka yace kaga yaquba yan baka banna na fara fita ba inji isu wa illa in ku kace kai ne zaka fara fita karaitu min jambihim bin jambiha Allahu akbar kaji shi isu din wato sai yace da yaquba ko ka banna in fara fita ko kuma in ka ce kai zaka fara fita to ni isu kaina wato zan huda karkarin uwar mu in fita ba zan jira sai ka fitan bu bayan ka ba ni zan huda in fita ta karkarin kaga abin da isu yace kenan Allahu akbar to saboda wannan magana da isu ya faɗa sai yaquba fata kara yaquba ya shafa katan min sai yaquba ya zauna daga bayan yace to bari in jira ka fara fita dan tausayi yana jin tausayin kara huda har karkarin mahaifiyarsu falihaza saboda wannan tausayi da ya ji na gyati masa saboda albarkar biyayya kana abal an biya'i wato ya zama dukkan annaba gaba ɗaya zuriyar ne kuma jama'a aikata alheri a kyautata wa iyaye duk mutumin da yake son arziki duniya da lahira lalle ne bi iyayensa amma mutukar ba su hore shi da saban Allah ba cikin biyayyar idan akwai saban Allah to kar a ji su amma in dai abin da suke so ne ka ba su ko ka aikata musu ko ka sai musu in bai saba wa shari'ar musulunci ba lalle ne kai musu tsakanin ciyarwa shayarwa sutura da kyauta wadda za ka yi musu to wannan mutukar kana da iko in sun nema ka yi musu ka ji wannan saboda tausayin rana ɗaya da ya kyautata mai kansa Allahu akbar Allah ya bashi wannan daraja duk annaba wannan kaji shine shine ubansu wa isu shi ko isu din nan da ya nufin cewa zai huda ko ta karkarin mahaifiyar ya fita ya zama shi kuma abal jabbarina wato dukkan gararin duniya kuma shine ubansu ka gani Yahudawa da Nasarawa akasarinsu wato masu bin karkataccen addinin da ba la ilaha illallah yawanci isin nan shine fara musu da wannan abu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa kada mu saba mahaifan mu wato na taba ganin wata kissa tsakanin Annabi Isa da wani mutum wata rana Annabi Isa ya yi tafiya ya yi tafiya ya gaji a jeji yake sai Annabi Isa ya roki Allah yace ubangiji wato shi isan nan ya taso daga alƙakiya zai tafi sham sai ce ubangiji na gaji da tafiyan can waɗannan waɗanda suka daɗe din nan mu mun yarda da su su koya maka abin da yake Allah ya yarda da shi a cikin alƙur'ani za su gaya ma abin da hadisi ya yarda da shi za su gaya ma abin da kuma aqidar tauhidai na wannan ash'ari wanda su ya zamani da annabi yayi musa ash'ari masanin tauhidi ga shi ga annabi zamanin sahabin annabi ne to shi ne mai kyakkyawar aƙida wacce za a za a nuna maka ka tabbatar da Allah ɗaya ne ka kuma san irin ayyukan Allah ka san abin da yake lalle ka tabbatar da shi ga Allah ka san abin da yake dole ka kore shi daga wajen ubangiji in mutum ya sake bai nema ba to ranar tashin kiyama ba abin da zai ci da Allah domin an baka rai an baka lafiya an yi malaman kai kuma an ajiye ka a cikin su ka ki tambaya gashi kuma an aika da cewa tambayi din fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamuna ko to jama'a mu rika tambaya to ehe kace ne la yaquluna la balak sarwa bal kabari aktaruhum yawa yawan mutane la yaquluna ba su da hankali yawa yawan mutane ba su da hankali domin ba su fahimci komai Allah ne yake yin sa ba ko ko sun fahimta sun ki yarda ko ko bayan sun fahimta sun san hakika ne su zo suna bin san zuciyarsu Allah ya ce to yawa yawan su dai ba su da hankali ne kawai وهذه الحياة الدنيا إلا له ولئك وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون Ubangiji ya ce wa ma zilayatud dunya wannan rayuwar duniya bata kasance a bakin komai ba illa lahawun sai dan karamin wasa irin wato gagar yan mata da suke taruwa su wasan nan wala ibu da kuma wasa da irin kiɗa kaɗan nan a yi a gama a fashi haka rayuwar duniya take wa amal qurbu amma ita ibada fa min umurin lahi yato wannan al'amuran lahira kenan abin da kai saboda Allah shine na lahira li zuhuri samaratiha domin amfanin ta zai bayyana ita ibadan nan da zaka yi saboda Allah fiha tun daga nan duniya zaka so maganin amfanin har ka je lahira wa inna dara lahirata amma ta ga gidan karshe shine lahira lahiyal hayawan wallahi ita ce rayuwa mai tabbata wacce ba ta karewa mai daɗi kuma lau kano alamuna ina ma mutane sun san wannan daɗi na rayuwar lahira da ba su zaɓi daɗin rayuwar duniya ba wato ita rayuwar duniyar nan da ubangiji ya ce kamar wasa take takan samu mutum yana rayan har mutuwa kuma ta zo ta ɗauke shi bai sa zuciya ita bace sanda kuma za ta ɗauke shi bai sani ba sannan ba da iko kuma ya kuɓuce mata kana cikin harkar da ka sa a gabanka a nan ne ajalin ka yake kama ka yi a'a ba wai sai an aiko ma ka kusa mutuwa ko sai kai rashin lafiya ko kuma sai ka tsufa ba ruwan mutuwa da wannan baka sani ba sannan kuma san da izo ko ka sanin ba ka da ikon wani abu Allahu akbar Allah ya saka annabi Isa inda ya mana misali sai da Isa alaihi salatu wassalam yace misalin rayuwar duniya yadda take tunda Allah ya ce kamar wasa take yanda take da ita da mutuwa kamar misalin mutum ne yace inji annabi Isa kana tafiya a cikin tsakiyar daji ba gida gaba ba gida baya ba mutum gaba ba mutum baya sai kai kadai sai Allah kana tafi a dajin nan yace sai gashi ka duba gaban ka can sai ga zaki yana tuwa ba wanda za ka yi ihu ya maka gudunmawa sai ku ba ka da yadda za ka yi faɗa da zakin nan ka tafi gaba zakin nan ya kama ka ka dawo baya ma ya ganka malam sai ka duba gefe haka sai ka ga wata rijiya a kusa da gurin da ka duba ka ga rijiyar nan ashe rijiyar ita kuma akwai itace akan rijiyar wata bishiya akan rijiyar sai ka ce to bari in je nan cikin wannan itaciya in fake in gani ko Allah zai sa zakin nan bai ganni ba ya gudu mara shi kenan sai ka zo kawo itaciyar da kawo kana ganin zakin ashe ya gano ka yana towa yana towa kace to zakin nan in ya zo kan itaciyar nan gindin itaciyar nan ya zauna to ni kuma ina sama yake tafiya ya gani sai sai maza ka sako kamun zakin ya zo gurin sai kace ai mafi kyau ma bari in shiga rijiyar nan in makale tsakanin ka ban je cikin rijiyar ba ban kuma ga zai iya fitowa waje zakin ko ba zai iya leƙa ya samu ni ba na kuya ana mana yayin nan sai ka shiga kaɗan daga cikin rijiya da ka shiga zakin nan malam da towarsa sai kawo turjiya sai ka tsorata ka ga kamar zai kama ka da ka firgita sai ka ce bari in haɗa ƙarƙashin rijiyar saboda babu ruwa in saukan zauna a ciki zakin nan ba dai zai shigo rijiyar nan ba malam kana tafiya ƙasa ƙasa ƙasa sai ka hango wani rikakken bakin miciji a cikin rijiyar kuma yana kwance a can ka ce to ya zan yi kuma kenan sai ka ce to bari in daɗa yau sama ga wata saiwa na gani ta itaciyar nan wacce ta gilma rijiyar tsakiyar ta haka bari in je in zauna a kan rijiyar nan a kan saiwar nan in rike ta da kyau in na rike dai zakin nan ba zai leko ya kame ni ba macijin nan kuma da yake ƙasa ba zai iya kawo suwa ya kama ni ba har yayin da zakin nan ya gajiya ta tana fito ka faɗa ka sai ka zauna kan saiwar kana nan kana nan kana nan zaune malam sai ka ce to wannan zama kuma har yaushe kana tunani a zuciyarka sama za ka yi ko ƙasa za ka yi ka gaji da lilo a jikin wannan saiwa can malam sai ka duba daga dama da kai wajen da saiwar ta kullo sai ka ga ga wani bakin bera ya kullo ta wajen mai kama da gafiya yana ta gurgura yana ta gurgura wannan saiwar ka duba wancan gefen sai ka ga wani farin bera can mai kama da gafiya shi kuma yana gurgure sai wata can gefa idan ka fito kai sama zaki ya kama ka in ka subuce kai kasa ka fada kan bakin miciji na haka ba rayuwar duniya kenan malam kana nan cikin haka ba yadda zaka yi dole ka hakura can malam shi kenan malam wap sai wannan bera yau suka yanke saiwa sai kai kasa sai ka fada cikin cikin wannan rijiyar kana fadawa macijin nan kuma sai ka nufa malam abin da ka ji tsoron kenan mutuwa ka guje wa zaki yanzu ga macijin kuma ya kashe ka haka rayuwar duniya take aka ce to sai da na isa menene kake nufi da wannan yace ina nufin zakin nan da na faɗa wato mala'ikan mutuwa kenan inda duk kake tafiya mala'ikan mutuwa yana kallon ka domin an ce malaika azra'ilu duk duniyar nan yana kallon ka kamar ka saka sulai daya akan faifan nika haka yake ganin duniya in dai sulai zai ɓoye maka akan faifan nika to malaikan nan ashe ba zai iya ganin kwaro a duniyar nan ba ke haka zakin nan yake aka ce to wannan ya itaciya da ka faɗa fa yace wannan itaciyar ita ce duniyar da muke cikin ta kuma gaba daya aka ce to wannan rami fa da ka faɗa ce kabari kenan wannan ita kuma kumurcin nan da ka faɗa a cikin rijiyar fa yace wannan ita ce cewa mutuwa yace to wannan kwa- um, bera hari da baki yace dare da rana sune masu yanke kwanakin mutum har su gutsure kuma ya mutu jama'a kun ji irin rayuwar duniya in mutum zai shagala ya shagala in mutum zai kintsa ya kintsa kayansa tafiya ga ta nan tafiya ce wacce in an tashi kwabo ɗaya ba za a baka guzuri ba in an baka ma an kaje can ba a sai da abin sayarwa ba ka saya ka gani sannan ga tashiyar kiyama mai azaba tashin hankali mana Allah shirye mu to rayuwar lahira Allah ya ce ita ce mafi kyau lauka ne alamuna da mutane sun kasance masu sani ta sai su bar duniya su zaɓi aikin lahira Mhm.
وإذا رجعوا بالعرف فأولى لا مولدين له الدين Mm.
فلما نجاهم إلى البر فهم يشركون Faiza rake bofil filki yayin da mutane suka hau wato kan jirgin ruwa ko kan mota da awullaha sai ka ji suna ta roƙon Allah malam suna ta roƙon Allah. Mukulisi na lahuddina suna masu tsarkake addu'a gare shi la da una ma'ahu gairahu ba za su kira wani Allah a cikin motar in sun ga za ta faɗi ba. Da mota ta soma malam rawa ta je nan tana yin kudu da arewa tana sakin hanya tana dawowa sai ka ji ana la ilaha illallah subhanallahi la hawla wala quwwata ka gani Allah ake kira kuma ya annahu fi shiddatin domin yayan suna cikin tsanani la yakashifuha illa wa sun tabbata banda Allah ba mai tsirar da su daga musibar wannan ko ko a jirgin ruwa suna ciki a ce jirgin ruwan nan iska ta taso ko ya huje Allah zaka ji ana roƙo ko a jirgin sama mai jirgin ya ce kafa ta ki fitowa ya ce yayi yayi kafa jirgi ta ki fitowa ko ya ce mai ya ƙare ba wanda zaka ji yana kiran gunki kuma Allah za a ci kira a zamanin falamma najahum ila al-barri yayin da Allah ya tsayar da su suka taka tsauri daga daga cikin kogin nan suka haye ko kuma daga motar suka sauka lafiya ko jirgin ya sauka lafiya idahum yushrikuna bihi sai su rika tara ubangiji da wani suna cewa wannan mutukin mota ya iya tuki ba da haka ba yau da mun kife ko wannan mai jirgi ya iya ba dai zaka ji an ce yau Allah ne ya tsayar da mu ba a'a sai an ja wani abu wanda za a ce shine dalili Allahu akbar dalilin da Allah ya gaya musu wannan wato ka gani yadda suke a zamanin nan in za su hau kan jirgin Allahu akbar la'annal kuffara su kafirai kanu sun kasance idza rakibul bahra yayin da za su hau jirgin ruwa su ga kogi hamalu ma'amul asanam sai su dauki gumakan su dora a ciki mai gunkin dutse sai ya dauka mai naita ce ya dauka mai na karfe ya dauka kowa sai ya dauka wai wannan gunkin ya taimake su a cikin ruwa fazashkaddat iryahu yayin malam da iska ta tsananta jirgin ya nan tangal tangal jirgin ya nan kamar zai kife al'uwa bil bali kowa sai ga yana daukan gunkin yana jefa a ruwa kuma ya ki masa amfani sun ga ga gunkin kuma ga jirgin zai kife kowa sai ya dauka kuma sai ya da gunkin wa qalu sai ka ji kafiran suna cewa ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya Allah ya Allah ya Allah an manta da waɗancan gumaka duk azzubar wada awun lawa sai su ta roƙon Allah mukhlisina wato suna masu tsarkake roƙon Allah kalatul kalbi amma fa sai yayin da ransu ya ɓaci sai ga bakin ciki sannan za su san Allah Allahu akbar me kace
يحيي بما آتاهم وليتمتعوا وما عليهم me ya kama su suna yin wannan ne don su butulce wato da abin da Allah ya ba su na ni'ima ya tsirar da su albarkar sunansa sai su butulce kuma su rika kama sunan gumaka wani ya tamata'u domin su ji daɗi bil tima'ihim ala ibadatul asnami saboda sun tattaru cewa suna bautawa gunki suna bautawa Allah Allahu akbar me kace
أولم يروا ما جعلنا أمامنا ويتوقعوا الناس في يومهم أولم يؤمنون وبنعمة الله fa يقولون saba ya alamu na Allah yace tun da yake ni ne nake tsirar da ku in kun tashi wahala ko talauci ya dame ka ka ki roƙon Allah ko ka roƙi Allah Allah ya baka abin da ka samu wadata sai kace ba dan wani ba ba ban samu kaza ba ko ko wata wahala ta same ka kana ta roƙon Allah da Allah ya yi ma sai kace ai wani ne ya yi mun abin nan ba dan shi ba da na sha wuya ka manta da Allah yace dole sannuka kan ƙarshen lamarin ka awa lam yarau yanzu ba su sani bane ya alamu ba su san bane anna ja'alna harama naminan ni ne na sanya garin maka mai zama harami amintacce eh wa yata fadahu nasu min haulihim ga kuma ana zuwa ana yaƙe mutane kewayen maka dukkan garin laraba ana zuwa yaƙi amma ba a zuwa a ci mis- eh, a ci garin maka katalan wa sabyan a yaƙe waɗansu a kashe waɗansu a ribace waɗansu larabawan amma maka tana nan lafiya lafiya ba san ni ne na kiyaye su bane afa bil batil yuminuna yanzu a kai da gumaka ne za ku ba da gaskiya wa bi ni'matin la yakfuruna sannan ku kafirce wa ni'imar da ubangiji ya ba ku ta tserar da ku da yayi bi ishri- bi ishrika eh, bi ishrakihim kuna tara ubangiji da waninsa cikin bauta mhm ولنعلم من ابتلى على الله كذبا له كما بالحق لما جاء الذي جعلنا مثلا للكافرين babu ɗaya cikin halittar Allah wanda yake mafi zalunci babu azalimi kamar wanda ya kaji ƙarya ya dangana ta ga Ubangiji bi ana sharaka bihi shine yana bautawa wani itace ko wani dutse ko wani ƙarfe da ya sassaƙa shi sannan kuma yace wannan abin wai zai cece shi lahira ya mana abu duhumo lalu qarbu la lillahi zuffa kenan da ubangiji ya hana su yace su daina bautar gumakan sai suka ce da annabi wannan gumakan da ka gani duk suka sa musu suna suka ce muna bauta musu ne in an je lahira wato su ne za su kai mu ga Allah su kusanta mu ga Allah ɗin domin su bayan Allah ne su ma Allahu akbar eh Allah ya ce kuma waka zama bil haqi bayan wannan kuma suka ƙaryata wato gaskiya ita ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce ba gaskiya yake faɗa alqur'ani ba lamma ja'ahu yayin da alqur'ani ya zo masa alaysa fi jahannama sawalil kafirina yanzu mazauni bai tabbata bane ga kafirai cikin wutar jahannama fiha zalika eh wa huwa minhum Allahu akbar lalle mazaunin su ta jana masu karyata ubangiji eh, da kuma alkur'ani da annan muhammadu da kuma bauta wa wani allah to me kace
والذي جعل فينا لنا بأنهم سبلنا إن الله لغني wallazina jahadu fina kaga waɗanda suka yi kokari cikin lamarin ubangiji fi haƙƙina cikin haƙƙin ubangiji na nadiyan nan subulana allah yake wallahi sai na shiryar da su ta farki na wanda za su dace da abin da suke nema wato kun gani cikin abin da ake gudu da cewa ana bauta gunki kamar misalin mutum ya so wani abu na sassaƙa an yi masa sura mutum ko sura dabba yana bauta mar ko kuma baya bauta mar ya ajiye a gidan ko na ƙarfe ko na dutse ko na roba ko na tsumma ko na menene domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'ikan rahama ba zai shiga gidan da aka ajiye sura a cikin ba gidan da aka ajiye abu mai hoton mutum ko mai hoton dabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake malaika rahama yayi salama da wannan gidan kenan har abada shi yasa ka gana fara ya kullo mana da ƴaƴan nan da yake na roba kaga ga shi nan mutum sai ya je da kuɗinsa wai an haifar masa ɗa yana munna ya samu ɗa ko ɗa sai ya je kasuwa sai ya so mata hoton roba na doki ko na tsuntsu ko na mutum kaga mutum ga san an hotonsa har da alamar ga ga ƙafafu ga hannaye ga hanci ga ido har da gashi kuma sai mutum ka gani wai shi musulmi ne sai zai so wannan abin ya kawo gidanka to ran da ka shigar da wannan cikin gidanka wallahi duk wanda ya mutu a gidan malaikar rahama ba zai ɗauran ba malaikar rahama ba ya ƙara shiga wannan gidan ran da ma wani ya mutu ko kai ko matarka ko ɗanka ko baƙo ne malaikun azaba za a sa daga wuta cikin malaikun abrahim su to su su fizgiran su kai can wuta saboda wannan hoton robar da ka zo ka ajiye wa ɗanka ko ɗanka ka san cikin ma akwai masu yi ko to jama'ar musulmi ku daina la da kullum mala'ikatu rahmatu darun fiha suratu ko mala'ikun rahama manzo Allah yace ba za su ga gidan da aka ajiye surar wani abin halitta na Allah ba sannan kuma bayan wannan idan mutum ya saki Allah sarki amma daina fara tsakanin mu da shi Allah ya isa yanzu dan Allah ya kuka gani a makarantun nan namu na zamani da ake koyar da 'ya'yanmu yanzu dan Allah ciki ba a koya wa yara a ce su gina wani hoto na tabo ana koyawa a ce su gina da taboko a ce ko su yi doki ko su yi jaki ko su yi wani tsuntsu da taboko ba ma na zana a takarda ban ji gane na zanawa wannan an ga laifinsa ba yawa amma ka ga wanda aka ce ku gina da tabo din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ice wato yace duk mutumin da ya gina surar wani abu cikin halittar Allah abin da ya kama daga mutum daga dabba daga tsuntsu in dai halittar Allah ce wacce take da rai mutum ya gina irin hotonta ko ya kera irin hotonta ko ya sassaka irin hotonta ranar tashin alkiyama ubangiji zai kama mutumin ya saka shi a wuta idan ya sa shi a wuta wanda ya wannan abin ta sura idan ya saka mutumin a wuta sai ya ɗauko wannan surar da mutumin ya yi bayan fa anan kaga ta lalace mai yiwuwa ma shi wanda ya gina ya rusa da kansa sai Allah ya mai da shi kamar yadda kai shi din nan sai a ɗauko ajiye maka a gabanka a wuta Allah ya ce da mala'iku gashi nan ba wannan nawa abin da za ku rika ce masa ku ce yayi masa rai malam mala'ikun suna dukan mutum wuta tana cinka ta ƙasa wuta tana cinka ta sama su mala'ikun kuma na wuta ne dama da wuta Allah ya halice su abin da za su ce kenan busa maka rai busa maka rai sai sun shekara dubu suna gaya mutum yana cin azaba sannan su koma ce ubangiji bai masa ran ba har yanzu sai ce ku koma ku ce sai ya yi masa rai su dinga ma mutum azaba suna cewa kai masa ran sai an kuma shekara dubu su koma wajen Allah yanzu jama'a nasara bai bar da mu ba da ƴaƴan mu fa kaga sa su ake suna yi ba yadda za mu kuma saboda mun ce muna so su koyi wannan abu to ashe karatu muka ce a koya don saboda wata rana ya amfani addinin mu saboda kar a zo cin mu da yaƙi ba mu da yanda za mu yi amfani da makamin nasara saboda haka muka ce dole mu koyi wannan karatu nasu sai kuma aka bullo mana da abin da za a kone ma ciki ji wannan abin gine-ginen bai shafi karatun ba aiki to ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wallahi tallahi ran ta alkiyama sai an dinga matsa wa mutum shekara dubu za a ce musa masa rai musa masa rai ana yi wa mutum azaba kuma sai an shekara dubu a sake yi wanda abin da nasara ta ga ya bullo mana da shi ba alheri a cikin sa domin san farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba su so ba ko da haka ba za su taba san mu ba Allah ya mana sutura Allah ya shirye mu kuma jama'a akwai wani sama ya ansa da yamma salaman nan ya ansa yace ina da bukata gare ka ya bawan Allah yace menene bukatar ka yace ni ne tafiya ne na yi tafiya na gaji tikis amma ina so ka taimake ni da abin hawa wanda zai kai ni sham yace haka ne yace kai kuma wane ne sunanka yace sunana Isa Ruhullahi yace kai madalla madalla yace to abin da nake so da kai ka tsaya nan kaɗan da ya tsaya ma da sai ga gajimare yana yawo irin gajimaren nan na sama sai wannan bawan Allah sai ce da gajimaren nan kai gajimare zo ka dauki Isa ka kai shi gida Annabi Isa sai ga gajimaren ya sako ya kwanta a ƙasa sai bawan Allah ya ce masa to ka hau kai ya hau ya zauna ya ce to shikenan sauka lafiya malam sai gajimaren ya daga ya tafi da shi sai da ya kai shi har sham inda yake so sai gajimaren ya je ya sauka sai ya sauka shi ma Allahu akbar Allah gari yayin nan sai annabi isa da ya ga wannan abun al'ajabi sai ce ubangiji na roƙe ka ka sanar da ni darajar da ka ba wancan bawan Allah da kuma hanyar da ya bi samu wannan daraja yayin nan sai ubangiji ya ce masa zan ku gaya maka ya ce shi wannan bawan Allah da ka gan shi na ajiye shi a nan yana ibada yana da uwarsa mahaifiya ta tsufa yana ta hidima gare ta ya ba ta ci ya ba ta sha ya ba ta sutura ya je in wanka zamanin da ta bukaci ta ce tana son wanka sai ya je ɗaura mata wato ɗaura mata kwarjalle wato kamar misalin ɗan gyafto irin ɗan tofin nan ya ɗaura mata in ya ɗaura mata ya ɗebo ruwa ya mata wanka ya mata wanka ya ɗauke ta ya shanya ta bushe ya ɗebe ta kuma ya kai ta ɗaki in ta yi najasa ya ɗauka ya share ya wanke ya kawo abu mai ƙanshi ya sa a ɗakin ba ta iya tashi don tsufa yayin nan da za ta mutu sai ta kirawo ɗan ta zaunar da shi ta sa shi wannan yayi ta sa shi wannan yayi tana cikin wannan ƙazanta yana wankewa yana sharewa ta ce yi kaza yayi malam ta ko ba ta iya tashi ubangiji yake ga annabi Isa wannan yace yayin da ta ji lallai ranta ya soma tahowa sama sama ta san ba za ta rayu ba sai ta ce min ubangiji Allah na roƙe ka yadda wannan ɗanawa ya bi umarni na bai saba min ba Allah na roƙe ka duk abin da ya roƙe ka kai ma ka biya mar bukatar sa duniya da lafiya abin da uwar ta gaya ma ta kenan sai ta mutu ubangiji ya ce na ice wa isa ya ce kaga kiran girgijan nan da yayi ya zo ya ɗauke ka ya kai ka gida ya ce eh abin yana da ne gare ka ya ce na yana da ubangiji saboda shi wannan baya gashi ba annabi bane ya ce ubangiji ya ce to na rantse da girman zati na da zai ce so ike sama ta dawo ƙasa ƙasa ta koma sama in ya roƙe ni da na aikata masa saboda albarkar kyautata mahaifiyarsa da yi din nan washe jama'a kun ga duk mai ɓata uwarsa da ubansa duk musibar da ta same shi kar ya wani ya masa mamaki saboda ko a mu cikin almajirai kake ganin wani almajiri lalace ga shi nan ka ga almajiri a ce ya haddace alƙur'ani amma da kyar yake samun tsumman da zai sa da kyar yake samun abincin da zai ci bincike hika ji da yaya ne ya karatun nan ya ya kare da mayatansa da malamansa kamun su rabu amma matukar uwa na ce Allah ma albarka uba na Allah maka albarka malaman ka suna Allah maka albarka ba kai ka ci abinci ba iyalinka ba wani ma ya raba da kai yafi karfin tsare ci da yunwa dan mazala ya ce la faqara ba da wujudul ilmi bayan an samu sani kowane iri ne in dai sunan abin sani in an same shi to hakika ba sauran talauci ga mutum sai dai in an bar sharuɗa daga farko a wajen nema wannan kuma sai a da cikin wahala ka gani to haka kuma ko da mutum haka kawai ba malami ba ne kaga ya lalace ya kama wata mummunan hanya ana al'ajabinsa bincika haka jiya suka rabu da mahaifansa ka ji wata ƙila saba musu yake suna Allah wadanka wani to Allah waɗannan sai ta sa mana ya kama hanyar da zai safa Allah dan in ya je lahira Allah ya kona shi dan Allah ya kaurin duk mutumin da ya mutu da fushin mahaifa ko suka mutu da fushin su to ba zai shiga aljanna ba karshen ta ma ba zai ji ba Allah ya kiyaye ne to kun ji wannan isu din nan wato da da Yakuba dalilin shi Yakuba nan kun ji saboda addu'ar da wannan mahaifiya tausayin ta kawai mahaifi Allah ya sa duk annabawan nan duk gaba ɗaya kaji a zuriyar su suka fita shi ko wannan da ya fusata ya ce in baban shi ya fara fitowa ba zai huda har ƙanƙarin uwar ya fita kaji shi ko dukkan gararan duniya kuma zuriyar sa ne Allah ya kiyaye mu to shi ne ubangiji ya ambaci wannan wato ɗana isu sunansa rum binnin ma sunansa binnin rum kabilan ma sunanta rumawa daga nan aka fara kirkiro karatun boko baƙaƙen nan na boko da aka ajiye an ce rum daga nan aka samo su hatta da alƙalama waɗanda ake amfani da su waɗansu akwai na rumawa su ma sun yi nasu wannan da ake lissafi rumawa sun yi nasu kai dukkan abin da ka sani wanda yake karkata ce a za a karkata kaɗan ya zama ya saba ƙayar da shari'ar alƙur'ani da annabi muhammadu ka samu tushen sa abin yake Allah ya kiyaye mu to ubangiji yake nufin ya bada wannan kissa kaji kuma su rumawa nan wato abi banna ne wato alal kitabu ne to shine ubangiji yace alif lam mim Allah alam bi muradi bi zalika gulibatir rumu wato paris sun yi fada su da rumawa yaƙi ya auku tsakanin rumawa da farisawa su kuwa wato su rumawa wannan alal kitabu ne wato ma'ana mutanen attaura ne sun san ilimin attaura da linjila duk sun sani amma paris a zamanin banda bautar wuta da gumaka ba abin da suke majusawa ne su farisawan to amma da suka tashi yin fada sai ubangiji ya ba majusawan nan rinjaye akan farisawa akan rumawa domin ko da mutum malami ne in ya ki gaskiya kuma kowa ma sai ya haushi ku da musulmi ne ku kuke takaman musulunci to kuna saba kai da musulunci sai ku ga malam Allah ya hada ku da bala'i da kafirai ku rasa yadda za ku yi da su kuma ka gani ubangiji ya ce to wato su farisawan nan bal ya budunal ausana suna nan suna bauta a gumaka hafari a kufaru makata bi zalika ka gani sai mutanen maka suka yi murna da suka ga wato su ma zamanin mushrikai ne mutanen maka banda bautar gumakan nan nasu ɗari uku da sittin ba sa wata ibada to da suka ga farisawa sun rinjaye rumawa sai murna suke ina ce ato ba dai ga Muhammad ya zo da Alkur'ani ba yana cewa ai komai dadewa su za su rinjaye a kanmu to gashi ai su mutanen Rum mutane ne masu ilimin Attaura da da Linjila gashi arna masu bautar gunki sun ci su a yaki wa qalu lil muslimina har mutanen Makka kafiran suna cewa da musulmin Makka ai nanu nagalibukum mu a hankali za mu rinjaye ku mun ta da fada kamar gulu rabat farisu ruma kamar yadda wato farisawa suka suka rinjaye rum duk da su masana ne fi adalan larabi wato za a ribace suka ce za mu rinjaye ku an rinjaye mutanen rum din fi adalan larabi a makusaciyar ƙasa a ƙarabu arli rum sai da yaƙi ya tafi aka tafi can kusa da garin rum din ka gani aka je can aka cinye su akan wani wani tsauni waɗannan suka fito waɗannan suka fito amma shekaru da yawa aka yana yaƙin wuhun min ba daga labiyin musa ya galibu na Allah ya ce amma duk da haka bayan an cinye ruma wannan da sannu sannu su ma Allah zai ba su rinjaye su cinye farisawan to me kace cikin yan shekaru kaɗan tsakanin shekara uku zuwa shekara tara Allah ya ce zan sake ba rumawa rinjaye su ma su ciwo majusa wancan haka ku aka yi tartakar jeshani kisanatin sabi'ati wato sai yaƙi ya sake harɗewa bayan shekara ta bakwai bayan an cinye rumawa da shekara bakwai waɗannan farisa suka sake shiri ruma suka sake shiri aka zo aka kuma haɗuwa malam shi kenan sai Allah ya ba ruma sa suka cinye farisawan kuma suka rama to لله من قبل ومن بعد Mhm.
وما يدعون غيره lamari duk gaba ɗaya na da- na nan gaba da na can baya da ya wuce duk na Allah ne da waɗancan farisawa da suka fara rinjaye Allah ne ba su rinjaye ruma wannan da suka ɗauko fansa yanzu Allah ne ba su iko suka ɗauko fansar ba ƙoƙarin su bane na farkon su ma na yanzu da suka rama ba ƙoƙarin su bane inji Allah duk abin da mutum zai tabbata ikon Allah ne ba ƙoƙarin sa bane to me kace بسم الله يغفر من يشاء ويتوب إليه wa yawma idhin yawma tughlabu ruma rum ranar da wato rumawa ta galibu ta rinjaye din nan ya barawul mu'mina mu'mine kuma nan sun yi farin ciki domin ahlul kitabu yan uwansu sun dauko fansa a wajen kafirai bi nasarillahi iyahum mu'mine suna farin ciki da cewa Allah ya bawa farisawa rinjaye akan rumawa wa qarfaru bi zalika sun yi farin ciki da haka musulmi kwarai wa alimu bihi yawma wuqu'ihi yawma badal suka sanar da wannan abin ma ranar da yaƙi ya sake aukuwa ranar badar Allahu akbar me kace yansur man ya sha'u dama haka Allah yake yana taimakon wanda ya so ba tilasta wa Allah yake ya ce taimaki wani ba wanda ya so Allah sai ya taimake shi yamma Allah ya taimaki kafirai su ci musulmi wata kuma musulmi su rinjaya kan kafiran dama Allah ya ce wa tilka layyamu nudawul ha bainan nasi wannan kwanaki na duniya Allah ya ce muna kewaya su ne tsakanin mutane idan yau arna suna rike da ita gobe musulmi sai su rike in yau musulmi sun rike gobe arna kuma su rike ba ka ce ku dan musulmi ne ku za ku ta sarauta ba a'a ba haka ake wa Allah ba dole ake wa Allah ba kuna musulmi wata ran sai a rinjaye ku arnan su rike mulkin to kar ku yi musu da wannan domin cewa mu ba za mu yadda kafiri ya sarauce mu ba gashi ku Allah ya ba to ai musu da ikon Allah kenan Allah wanda ya so shi ke naɗa ya zama sarki dole kuma a bi shi wanda kuma ko da arne ne sarkin ku in kai musulmi ne kace ba zan bi sarkin nan namu ba to sai ka wahala domin Allah ne ya naɗa shi ba yadda za ka yi haka shi kuma musulman ran da Allah ya naɗa shi dole kuma arne ya bi shi idan arnan ya ce ni dan ina babban na da ilimi ina da kaza wannan musulmi ba ya da ilimi ba zan bi shi ba in ya tada fitina shi kuma sai wahala domin musu da ikon Allah kenan to ita duniya Allah ya ce kewaya ta yake musulmi su rike kafirai kuma su rike ka gani Allahu akbar wa huwa al-aziz Allah shine marin jayi ar-rahim wanda yake mai jin kai bil mu'minina da mu'minai ehe ولما لا يؤمن الله وعده ولكن أكثر لا يعلمون wanda Allah ya alƙawarin ubangiji kenan haka Allah ya kaddara mu'minai su rika kafirai kuma su rika la yukhlifu Allah wa'dahu Allah ba ya saba alƙawarin sa yanda yace din nan zai ba mu'minai rinjaye kan kafirai wata ran kafirai su rinjaye to amma kuma kamun can karshe ubangiji yau mazala alƙawari yace duniyar nan gaba ɗaya sai an haɗa kan addinin musulunci ba inda za ka zaga ka samu ana bautar gunki kamun tashin kiyama zamanin amma sai annabi isa ya zo yanzu kafircin za a yi ta yi tukuna yanzu ana nan ana ta kafircin allah ya yi shiru yana kallon mu ba dan mun gagare shi ba ba kuma cewa abin nan halal bane abin da ake aikata wannan duka umarnin allah wanda yake a bari allah na sanar da wannan abin yanzu da ya ta kafircin kaga kafirai suna daɗa kafirci musulmi suna kwaikwayon kafiran kuma allah ya yi shiru sai abin tukuna ya ɓaci domin manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nan zuwa gaba wato kamun ma annabi isa ya sauka tukuna saboda ɓacin zamani sai mutum ya zo kan hanya yana tafiya a kan hanya sai ya samu mutum da mata suna zina a kan hanya saboda ba sa kunya ba kuma wanda zai ce da su dan me ba musulunci mai karfin da zai ce kar a yi zina a zamanin ka gani suna yin zinar kai mai imani in ka zo zaka wuce sai ka ce musu kash me yasa kuke aikata wannan barna a tsakiyar hanya kowa na ganin ku da ku koma daga gefen hanya mun ayyafi muku wai kai mai imani ne kai musu wannan nasihar amma su ba ruwansu mutum zai yi mamaki irin wannan abin da na faɗa kaga da can wato ba da daɗewa ba kowa yana da sani in dai mutum ya shekara sama da talatin da can saurayi idan ya tashi wato in dai ɗan gari ne aka ce ya taɓa neman karuwa to kamun ya samu gidan da zai je ya nemi budurwa a bashi malam ya taɓa yaji sai a ce ai ma- manemin mata ne sannan ba, ba haka ake cewa neman mata kilakawa yake nema sannan sunan karuwa kilaki to kaga a hankali tana ƙara daraja da ana ce mata kilaki sai aka ce ai kilakin nan fa rage mata daraja ne fa aka ce a ƙara mata wata daraja sai aka mai da ita aka ce karuwa an ƙara mata daraja kenan ana nan ana nan masoyanta da suka daɗa yawa sai suka ce to ya ake kiranta karuwa yana ɓata mata suna a ba ta mukami yanzu yau sunanta mai zaman kanta ika ja ce mata masu zaman kansu to da ka ji an faɗa ka sani wasu ma sun samu daraja ba dama a kama sunansu saboda zamanin su ne to kowa neman su yake wanda ya kamata in ya ji an nema ya je wa mutum bulala tamanin shine tasa daban take to ya ce kuma kara yi ka gani to irin wannan sai zamanin kuma kamun a ce annabi isa ya sauka malam a ƴaƴa sai ka ga ɗa goma in ka lissafa da kyar za ka samu ɗa uku wanda yake cikakken ɗa ne aka bi tarihin shari'a sosai aka haifi ɗan sai ka samu ƴaƴan yawancin su ga sunan abin da yake yawan ta saban to an ɓato tun daga auren uwar abin ya ɓaci daga nan hanyar da shari'a ta ce a nemi auren ba ita ake bi ba yanzu wani sai ya gama komai da mace sannan kuma ya ce to ai gara mai aure abin nan namu da ke wancan mai aure ka gani bayan ya gama to yanzu wannan hanya da ya bi ya yake rutai in ya samu ɗa kuma ɗan zai zama Allah ya kiyaye mu bayan ku an ce idan musulmi yana bin addinin musulunci ya yarda da Allah da alƙur'ani idan ya ji bazawara ta kashe aurenta ya ji labari wato sai aika inda ɗan aike ya ce a gaya mata akwai wani mutum wato kai in ta san ka yi karɓi sunanka ka ce kai wani akwai wani mutum ya biyo ta kanka ya ganta amma ya ce lallai da zai samu kamar ka yana so in ka aika haka gaya mata shikenan sai kar ka je ma ka kyale ta ko kuma in a ta fito ne akan hanya ka ganta to ba laifi ka ce kai wancan lamarin nan naki ai mutum in ya samu mace kamar ki ba zai ki ba bakin abin da zaka faɗa biyu waye da kamar wanka kenan to in ka faɗa haka ita ma ta ga alama kana son ta bakin iya nan inda alheri a yanzu wanda bai wuce sule da sisi ba ko sule uku ka iya yi mata bayan tana cewa gashi fa ta kashe aurenta idan irin yanzu ne da ake bayi zaura na yawo domin shari'a musulunci ba ta yarda ba zaura ta fita kofar gida ba wannan yawon da zaura suke yi in Allah da alkur'ani yasa aka bar suke yawo amma ba zaura tsare ta ake kamar yadda ake tsare budurwa kamar yadda ake tsare matar aure ka gani yayin nan idan ta gama iddan nan sarayi ba sauran ko kwana ɗaya yayin nan za ka je wajen uban ka gaya sai ka nemi izini wajen ubanta da kai mata magana sai uban ya ce ya yarda ba wanda yawa alkawari tukuna ya ce amma ka zo a mata magana ku gaisa sai ka zo nan gidan uban ba wani gida za ka aika a kai ta ba ka san cewa ta zo gida ka za mu haɗu munafunci ne wannan domin shari'a ma ta ce in dai ka kira mace ka raba ta da gidansu to duk abin da ta gaya maka to ya kama ka amma in za ka neme ta gidansu za ka zo nan sauran uban a nan za a yi maka shimfiɗa in Allah ba ka sa'a ma san da uban ya ce ka zo ka ganta in kai sa'a sai ka samu uban yana gida in ka same ku ka gaisa sai ka ce to na zo wajen wanci ya ta safa na zo wajen wance ne ce to ma da labarin ma magana da ita in kuma akwai kannan ta yace wani tafi ka ce wance ta zo in ta zo ya ce to ga bakonta nan a zauri ku zauna ka ganta bakin iyayen da shari'a ta ce ka gani in za a yi auren fuskar ta kawai nan zaka duba in ka dubi fuskar ita kuma ta ga fuskar ka shikenan da sawaye da kuma wato hannaye sawayenta bakin iya idan kafa abin da ya kai yatsu ka gani bakin iya wuyan hannayenta kuma zaka gani bakin iya nan shari'a ta yaje maka idan ka gani kun shirya magana daga rannan idda ta kare to sai ka aiko kuma da waliyinka da abin da aka yanke masa daki ba irin na yanzu na sata ba da za ka ce wai ba zawara sai an zance wajen sau shida kama a ɗaura auren ka ji wannan sata wannan kuɗi wai kana bata ne na banza in ka aura shi kenan baka aura ba uban baya tsoron Allah uwar bata tsoron Allah bare kuma ita ba su san wannan kuɗin da suke karɓa wallahi in ba su baka yarinyar ba in dai uban ka tambaya ka ce kana son yar duk silan da ka bata yace ne muko to wallahi duk silan da ka bata ran ta alƙiyama sai sun biya ka kuɗin ka in dai ba su baka ba ka ji barayin iyaye yanzu sa suke kuɗin banza ne karɓi na wannan karɓi na wannan wani mutum uku yake sawa kan yasa shi kadai ya ce wane ma ya zo ya ka kayansa ya karɓa wane ma ya ka ya karɓa wane ma ya ka ya karɓa to wannan mutum ma da shari'a an ka kama shi ai kamar ɓarawo yake sai a masa kamun muciyin amana ka gani domin akwai zamba cikin aminci ita ce wannan wanda sau ɗaya ne in an yi zancen nan an shirya ka ganta eh kina son sa iyayensa tambaya ina son sa kai wane yarinyar mu da ka gani ta yi maka ɗaya ta yi mu shikenan to sadakin ƴar mu jaka biyu ne ko jaka uku ne in kana da shi ka ɗaura ma aure a ran da ya gaya maka jaka uku nan ne ko jaka biyu din nan ne in akwai su a gonka in ka je ka kirga wannan aka kawo sai ce gobe a zo a daura aure sai a zo da gora kawai abin da za a zo da shi dan shaida wannan kuɗin su ne sadaki na yanzu ku auren cuta da ake aka gani ka ga yanzu ga wani kuɗi kuɗin zance wani ma har yankewa ce ya ce wai duk sati sai ka bayar duk kwana bakwai wai sai ka bata kuɗi ka ji wannan kayan sata da ake yi na haramun ne waɗannan kuɗin shari'a musulunci bata nuna wannan ba ka gani duk sati ka bayar sannan kuma a zo a yanka maka wani kuɗi wajen naira ɗari a ce wai sunan su dukiyar aure ka kai su sannan a ce ka je ka in kana son yarinyar in dai kana so to maza ka ci ko kwano da kalikitan banza ka ta mana ka je ka duba kwano malam sai ka cika ka kai musu shi ma na fata ka ji zamba fa bayan wannan kuɗi da ka biya aka ce na aure ne bayan wannan kwanon da ka cika ran da za a ɗaura aure kuma sai a ce wai sadaki su waɗancan na bayan ko na menene Allahu alamu to yanzu dan Allah auren da aka shirya da haka duk irin shegen ɗan da aka haifa ne mungun hali aya da adabi uwar ƴar ta ƙi Allah uban ƴar ya ƙi Allah sannan shi mijin ma ya ƙi Allah da ya bi wannan hanya yanzu ku maza idan kuka haɗe kanku kuka ce mu irin wannan abin da shari'a ba ta yarda ba za mu yi shi ba aka bar ƴaƴan ai mutum dole ya ce a kasa daƙin ya auren ko ko ko in hukuma ta tsananta ta ce tunda abin nan haramun ne ba za mu yarda ai wannan abin ba duk wanda yake da ƴarsa budurwa abin da za a yi yanke wa ƴarsa kuɗin sadakinta kaza ne wanda yake so ya biya kamar yadda musulmi suke na duk duniya banda mu nan ba inda ake irin wannan haukan ka gani ka tatike mutum wai wanda zaka ba wa nauyi kai zaka ba da yarka kana so a bata ci a bata sha a yi mata sutura su zauna lafiya sai ka karbe abin hannun mijin kaf tukuna to da me zai ci maka da yar kuma mu ne nan ake irin wannan haukan an bar maganar alqur'ani an bar maganar annabi an kama son zuciya to da haka ne kaga ƴaƴan ga sunan sai a haife su malam uwar bata ji daɗin ɗan ba uban bai ji daɗin ɗan ba su saba uwar su saba uban su saba Allah sun zama ƴan wuta Allah ya kiyaye mu jama'a kun ji yadda ake yin aure na kirki a samu a samu zuriya ta kirki to me kace
يولون الظاهر من الحياة الدنيا وهم لا يدربهم غيرهم eh walakin eh ya'lamuna da zahiran min alhayati dunya wato su yahudawa da nasarawa ubangiji yace suna sanin mabayyani daga lamarin duniya in dai an ce abu na duniya ne yahudu da nasara sun yi nisa a saninsa domin da daddare tunaninsu na sha'anin duniya ne da rana tunaninsu na sha'anin duniya ne nasara da yahudu tun suna yan ƙanana suke bauta wa duniya har su mutu ba su da wani abu da za su sai bautar duniya Allah yake to sun san abu wanda yake mabayyani na duniya amma hum anil lahirati hum gafiluna in lamari na lahira ne aka ce wannan abu na sha'anin addini ne Allah ne ya ce ai kaza a bar kaza to sun rafkana ba san komai ba wannan Allah ya kiyaye mu to ba yahudu da nasara mu ma yanzu a cikin mu akwai haka akwai mutumin da tun safe cikin sa yake bautawa an magarba a cikin awa 24 ba shi da awa daya wacce zai tambayo hukuncin tauhidi yadda Allah yake ba zai je awa daya ba shi da ita cikin awa 24 wacce zai tambayo ya tsarki yake ya hukuncin ruwan alwala da ruwan wankan janaba da ruwan wankan haila na matata da na wankan haihuwa in, in jininta ya yanke ya yake bai tambaya ba a cikin awa 24 na wuni da kwana ba da lokacin neman hukuncin alwala ko taimama ko kuma yadda ake yin sallah ko rakawo'in sallah ko yadda kuma sallah in ta baci ga yadda za a gyara ko kuma sha'anin azumin ramadan ko kuma sha'anin haji ko sha'anin zakka duk ba da lokacin awa ɗaya na awa 24 nan a'a sai dai duniya kawai tun safa in ya fita hidimar duniya yake ya ce ai mu harkoki sun mana yawa wallahi muna son mu riƙa sha'anin karatun nan to harkar ce ta yi mana yawa tun safen mun fita ga munan Allah asar in mun dawo gida tunanin a rubuta wannan a cike wannan sannan kuma da daddare ga lissafin abin da muka wuni mune to mu da wannan lamari sai Allah ya gyara Allah zai gyara insha Allah Allah zai gyara in dai kai baka tsoron Allah awa 24 baka da awa daya wacce zaka nemi sanin Allah ka bautawa Allah sallah ma sai dai ka kwamusa don kar jama'a su ce baka sallah to lalle ku Allah zai gyara ka gani Allahu akbar wato wannan rafkana ta kai mutuka mutum ya duba ya ga malaika malaika azra'ilu malaikan da aka ce yana daukar rai duk tsakanin wuni da kwana awa 24 nan an ce sai ya dubi dukkan mai ran duniya sau 70 dukkan mai rai malaikan nan sai ya kallace sau 70 saboda ko za a ce wannan zai dauka su kananan azra'ilan na haka suke duba kowane mutum sau 70 70 amma ta ji ya ce wai ba da awa ɗaya ta neman sanin ibadarsa gashi ko Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan sai dai don su bauta mu kawai idan ku arziki kake so Allah ya ce na riga na yanke maka arzikinka ba za ka wuce shi ba za ka kasa shi ba a kirge ki inda kuma duk mutum ya sai ya tada wannan arzikin to jama'a dan Allah a nemi sanin Allah kar a zauna hidimar duniya kawai abin duk da ka kulla a duniyar nan ran da ka mutu kuma shikenan kana nan ba ka da lokacin neman karatu amma kana da lokacin mutuwa kana can wajen hidimar sai mutuwa malam ta je ta dirtse mutum da yanzu zamanin haye-hayen nan da ake sai ga mutum malam ya tafi kullun wani kullun daga can sai a ce mota ta tuntsura da shi sai a ce ai ya mutu shikenan kulle kulle sun kare kuma daga nan sai abin da ka aika kana zuwa lahira mala'iku suna cewa ma kaddamta ma kaddamta nan kuma na duniya suna cewa ma sallafa me wane ya bari na can kuma mala'iku suna me ka gabato da shi aikin alheri kan menene da menene nan kuma jama'ar da ka bari ana cewa to ai sai a duba alhaji bai cika kula da yawan mantuwa gare shi rika dudduba a karkashin gadansa da kujerunsa yanzu ya manta wani kullun kuɗin kan a gama wannan janaza da matarka da yayanka sun so mu tashi kuɗinka wallahi sun so mu ɗebe duk inda suka san dukiya da matar da ɗan kan abin na uban malam tuni sun sace wani kayan ba ruwansu da kai kai kuma kana can an binne ka daga kai sai Allah ka gani jama'a wannan kadai bai shi mutane ba dan naka da dukiyar yau su ne za su ja maka kone domin Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitratun ko saboda haka jama'a mu iya nema mutum ba ce kada ya nema ba amma lalle ne cikin neman abincin da kake ka nemi addini kuma saboda wannan duniya ba nan za a zauna ba da me kace ألا يدبرون في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى إن تتبعون النار بلقاء ربهم لكافرون ubangiji ya ce awa lam yataraka fi anfusihim yanzu su masu rafkara da lahira ba sa neman komai wanda za su tanadi abin da za su yi ga aljanna Allah ya ce yanzu ba sa yi tunani a kansu ba ma liyarji'u domin su juya an gablace su bar rafkanan nan tasu ma khalaqa Allahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi su ga lalle ubangiji bai halicci sammai da kasai da abin da yake tsakanin su ba sai dan gaskiya ba dan wasa ba Allah baya wasa baya son mai wasa kuma ba a yi masa wasa wa ajalin musamme sannan Allah ya halicci sama da ƙasa da abin da yake tsakaninsu saboda lokaci mai iyaka lokacin da zai kare ka ga ba saman ba ƙasan babu kuma abin da yake tsakanin sama da ƙasa ana nan malam ran da aka ce da kai duniyar nan ubangiji ya sako iska malam ta zo ta dinga kadawa ta dinga kadawa duk bakin abin da yake duniyar nan wanda yake kore ne yana ganye malam sai ya bushe karaf ya zama bushashe yau Allah ya aiko da wuta malam sai ta kwana arba'in tana yawo a duniyar nan ko da ciyawa sakace ba za ka samu a filin duniya ba balle kuma wani itace babu shi ko kwaya ɗaya sannan ubangiji kuma ya ce to wannan ƙasar mala'ika jibril ya je ya kama gefanta daga can inda gefanta yake sa fuffuke ya ɗaga ya girgiza ya girgiza malam ta zama kamar ka girgiza lori a cikin kwarya ba tudu ba kwari ba rami ba kogi ba dutse ka zama daidai iya kallon ka sai dai abin da idon ka ya tsaya kawai haka za a mai da wannan duniyar sannan Allah ya sako ruwa kuma na mani a kwana bakwai anin da Allah ya ce shi ma kwana arba'in ne sai ya jike kasan nan kaf malam in ya shiga kowane mutum sai igini a mayar masa da jikinsa kamar yadda yake a duniya hatta sumar da aka taba yanyanke maka aski sai ta koma ta ɗuri farce da ake yankewa sai ya koma kamar yadda yake saboda tsawon farcen kowane mutum an ce ran tashin alkiyama in za a yi taron hisabi inda duk mutum ɗaya zai tsaya ranar mutum dubu ne a gurin saboda tsanani a ran nan ran nan kuma Allah zai ce wannan sama a naɗe ta idan an je wajen taron hisabin wato a sa mutane su ne a farko mutane su ne a tsakiya idan mutane sun fara yin sahu a tsakiya sai a kama laiku aljanu kuma a kewaya su a tsakiya mara sai dabbobi sai dukkan abin da yake dabba ne sai ubangiji ce to mala'iku kuma su zo har su za a yi hisabin ba mu kaɗai za a yi hisabi ba malam a kama laikun nan na sama ta ɗaya an ce yawansu ya ninka duk abin da yake duniyar nan na halitta sai a sakko da su malam sai su kewaya a bayan a bayan waɗannan dabbobin ga mutane da tsakiya ga aljanu ga dabbobin malaikun su kewaya biyan abin da yake nan gurin sannan Allah ya ce malaikun sama ta biyu su sakko su ma sun ninka waɗanda suke sama ta ɗaya sau biyu sannan na uku sun ninka na biyun sau biyu har zuwa na sama ta bakwai kuma malam duk a zuwa kewaye amma mutane su ne a tsakiya mutum ba mai darajarsa a wajen Allah ba kuma wanda yake iya saba Allah kamar mutum domin an ce akwai wani mala'ika da ya duba a cikin lawul mahfuz yana duba yana duba sai ga an ce akwai wata halitta za a yi wato ana ce mata ibn adam amma a cikinsu akwai wanda in Allah ya ce ayi kaza zai kiyin abin akwai wanda Allah zai ce a bar kaza sannan kuma ya aikata abin da Allah ya hana din mala'ikan da ya ga wannan rubutun a rubuce cewa akwai mai iya saban Allah bayan Allah ya ce a bari mutum ya ki bari bayan Allah ya ce ya ce ayi mutum ya ki ya ga wannan abu yana ta al'ajabi yana yanzu Allah za a saba yanzu Allah za a saba har yanzu mala'ikan yana nan wannan fadar ita ce ibada su dan al'ajabi wanda baya saba Allah yake gani yaya wal irin mutum ne wata halitta ce wacce Allah zai ce ba a bar abu kaza sannan ta ki bari Allah yake ayi kuma ta ki yana al'ajabi har ta ji kiyama shi ya gane mar ibada su kenan to ba mu san Allah ba shi sa saban mu mutum ko a cikin mu wanda yafi mutum sanin Allah to yafi Allah yafi mutum kuma tsoron Allah jahilci malam duk jahilai ne aka sarmu mu maza jahilai matan mu jahilai ƴaƴan mu jahilai to yaushe kuma za a aikata alheri namiji da ya tashi ba abin da yake kokarin yayi illa ya koyi abin da zai tara abin duniya na ce yawan ba ka da abu ba komai bane kai duk duniya komai neman ku kowa sai ya samu ya za a yi kowa ya tara wani abu amma kowa ya nemi sani ba zai taɓe ba sai Allah ya ba shi gwargwado gwargwadon na ibada in dai kana nema insha Allah za ka samu dama ku Allah bai ce kowa sai ya zama babban malami ba abin da ake bukata ka san abin da za ka yi addinin ka kawai yamma ka yi karatu ka riƙa yowa da a rubuce in baka iya karatu ba ka riƙa zuwa da baka kullum ana baka kalma ɗaya kalma biyu kana riƙewa addinin ka kamun ka mutu sai ka ga ka san addinin ka in kuma ka mutu ubangiji ba zai kama ka da cewa baka nemi sanin ba ka amsa kiransa da yace din nan fasalwa la duke in kuntum la ta'lamuna ka amsa kiran wannan ayar dan kana ta neman ilimi kullum tarawa kuwa Allah ya san shine bai tara maka ba kamar yadda mutum zai dinga neman dukiya tun yana ɗan shekara 20 da zai shekara 80 kuma inda yana da karfin da zai motsa ba zai hakura ba amma neman sani da ya soma ya soma yin gida ya soma yin wayo kaji mun yi kokari mun yi kokari da har gida ya fi karfin mu kaji wai ya fi karfin sa da karatu kuma Allahu akbar to Allah ya ce ka makanci ga ido amma ba ganin gaskiya kuma shi ran nan fa idan aka zo hisabin nan malam ubangiji zai ce a nade saman kuma bayan duk mala'iku sun gama sauka an gama sahu duk gaba ɗaya duniya sai Allah ya ce to a a nade wannan saman malam idan mala'ika guda ɗaya je daga gefenta ya kama yana nadawa yana nadawa sai ya nade ta tsaf kamar za ka nade tabar ma sai ya je jingine a waje ɗaya duk saman har ta bakwai din gaba ɗaya zai nade sai ya ajiye a waje ɗaya idan an nade sama sai Allah ya ce to ƙasa ma da ake kai wacce jama'a suka taru su ma a nade ta ƙasar ba zai yi hisabi akan wannan ƙasar ba aka ce ubangiji me yasa ba za ka hisabi akan wannan ƙasa ba yace akai aka saba mu saboda haka wannan ƙasa ta yi dauɗa sai ce da mala'iku akwai ƙasa a guri kaza maza a naɗe wannan aje ajiye a ɗauko waccan a shimfiɗa wacce ba taɓa saba mu akai ba sai a naɗe wannan ƙasar yadda kaga za a naɗa tabarma ita ma yau tubaddalu lardu kenan ghayra lardu wa samawat waccan kuma na naɗe saman shi ma haka Allah ya faɗa alqur'ani yau na dawi sama ka bayyi sijilli lil kitab haka Allah ya ce a naɗe sama kamar yadda za ka sa ka naɗe takarda ka ajiye sannan wannan ƙasar a ɗauke ta Allah ya ce ta yi daula a je a jingine ta can waje ɗaya ɗauko wata sabuwa shimfiɗa sabon annabi yayin da annabi yake ba da wannan bayanin suka ce ya rasulullahi in an naɗe wannan ƙasa yayin nan da su mutanen nan da su mala'ikun nan da aljanu da kuma tsuntsaye da dabba ka ce duk sun taru to kuma an naɗe ƙasar ina suke yace fahim ala sirat yayin duk kowa kuma an jera mutane duk gaba ɗaya kan sirati yake har a zuwa shimfiɗa wannan ƙasar sannan a dama daga shiga hisabin malam kaga ana kirawo mutum ana tambayarsa abu da kansa yana faɗa in ya faɗa ya faɗa domin Allah gwanin hikima ne mai adalci ne hukuncin gaskiya idan mala'ika raƙibu da cibi da kuka zamani da su a duniya sai su zo da littafin ka na aiki tsaf domin yanzu nan akwai raƙibu da cibi waɗanda duk kwana bakwai bakin aikin da muka yi za su rubuce akwai mala'iku a sama ta ɗaya a can majalisar su take waɗannan aikin duk bayan Allah na kwana bakwai sai su kai waɗancan na sama ta ɗaya idan sun kai musu takardun gaba ɗaya sai su karɓo waɗansu takardun sai su taho waɗancan kuma suna caji aikin suna caji aikin suna cajewa akwai littattafan da za su mai da wannan kuma rubutun na jikin wannan takardar su kuma ran da watan sha'aban in watan rajab ya kama ran da watan rajab ya kama na shekara guda sai su tattara wannan littafin gaba ɗaya na aikin bayan Allah na shekara guda na maza da na mata da na mutane da na aljanu sai su tattara sai su tafi can da shi wajen ubangiji to ubangiji ga aikin bayan ka na shekara guda ga shi littattafai jirgi jirgi sai Allah ya ce to ku aji sai su ɗauko waɗansu sababbin takardun wanda har baɗi ba za su ƙari ba su ma haka za a yi haka kuma ake tun da aka faru duniya har a tashi alƙiyama haka ake sai ran tashin alkiyama rannan ne fa za a zo idan an zo da littattafan nan raƙibu da acidu su zo su ce bawan Allah mun zo shaida ka saba wa Allah muna tare da kai rana kaza lokaci kaza ka yi zina da mace wance take sunanta wanci ka je ka sha giya lokaci kaza ka yi caca lokaci kaza ka yi lido lokaci ka yi duk abin da kai mala'ikun nan sun sani ga yi a rubuce suna karantawa suna karanta sai sun gama tsaf idan mutum ya ji abin zunubin nasa malam ya yi yawa bayan sun karanta alherin in ya ji zunubin ya yi yawa sai ya ce karya suke bai yadda ba mutum sai ya ce ban yadda ba ubangiji wataƙila sun mun ƙari sai ubangiji ya ce to ya kake so sai ya ce ai ubangiji ka ce idan mutum an faɗa masa magana a wajen hukunci in yana da shaida ka shaida sai ya ce kana da shaida ubangiji ya ce kana da shaida ka ce ina da shi sai ubangiji ya ce to kirawo shaidar sai mutum ya ce ga harshe na harshe ubangiji ya ce to harshe mai da maganar abin da wannan bawan Allah ya zamanin ka malam harshe sai ya dinga faɗa ya karanta alkur'ani da ni sau kaza ya maimaita ya yi zikiri ya yi salati ya yi sulhu ya yi gaida mara lafiya ya yi salama bakin aikin harshe da ka aikata na alheri tsaf sai ya faɗa a gaban Allah sannan kuma ya koma ka zagi wane ka je ka yasa da wane ka je duk abin da yake kuma na sharri wanda harshe ne yake kulla shi ma sai idan an duba sai gashi daidai da abin da mala'ikun nan suka rubuta a takarda sai ubangiji ya ce to ai wannan daidai yake da wannan da mala'ikun raqibu da da suka kawo sai mutum ya ce ubangiji ai ka ce shaida ba daya ke so ba kan zo a kuma ka shaida yace kana da wani yace ina da shi ce to kawo sai ce ubangiji ga hannuna ai da shi muka rayu malam hannun sai